السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يومنا رانا الله دي كل جوة رمضان شكرا ندبو دا لتري هدو دا أربعين دا هدو هجرية وان دي دي دا عشرين دا شدا جوة أكو شكرا ندبو جيو دا عشرين دا أكو ميلادية منا نن أزاوية المركز الفهم المعاني للشيخ أحمد التجاني رضي الله تعالى عنه tare da shugabanmu jagoranmu imam asaidi shehu muhammad sallah bin shehu muhammad jamil radiyallahu ta'ala an a inda shehu ke karatu a cikin littafin ashifa yau ma kamar kullum maulana zai ci gaba ne daga inda aka tsaya asaidi bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما اغلق والقاسم لما سبق نصر الحق بالحق الهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره والمقدار العظيم ورضي الله تعالى عن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بأئمة الشرق اهد لنا بهذا المقبل والطاقة بنظرة تأتي لنا بالزبر سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين جماعة وإن تكلم بطاقهم وإن تكلم صوت واحد بكي kowa da sunansa da ainihinsa da matsayinsa a wajen Allah tabaraka wa ta'ala muna ce da ku assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh a Allah mai kowa mai komai ya sake tara mu a cikin wannan tafi mai albarka domin ci gaba da karatu a cikin wannan littafi na ashifa na shauƙa iyas littafin da yake magana sala sala da dafi akan girman hakkokin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da martabobin sa masu girma masu daraja wanda bana shi da muka fara wannan mazauna muna magana ne akan wata mu'jiza babba daga cikin mu'jizozin sai na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wanda babu wata mu'jiza sama da wannan mu'jiza in ba alqur'ani ne girma ba To, muna cikin maganganu ne a kan abinda a shau ƙari tsayar ya nakarto na saɓanin ra'ayoya na malamai da fahimtotarsu a kan ikirari da miraki da saɓanin da aka yi ɓangare-ɓangare har guda uku yayin da malamin kowane ɓangare da cikin ɓangarorin guda uku ya faɗe da kuma ya faɗi madogararta duka ukun gaba ɗaya da kuma sabanin da aka yi a ƙarshe shin annabi ya yi sallah masallacin kudus ko bai yi ba ya nakarci sabanin to yanzu shi shehu kashi ya yi abokin littafin zai kuma ɗauko mana wasu bayanai akan ɓangarorin da suka gabata a baya da abin da ya biyo jayi da abin da ya fi zama tabbaci da kuma abin da shi ne kuma mafi yawa a duniyar ilimi gaba daya da kuma abin da ita ce mafi munasaba da girman daraja na wanda ake tattaunawa a cikin sha'aninsa sayyiduna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama saboda haka nema a ma'aiki ya zamanto ya aiki sirati da miraji da jikinsa tare da ruhinsa kuma a fadake ba bacci ba sun fi munasaba da girman darajar manzo Allah duk wani abu daban da za a faɗa ba wannan ba gaskiyar magana in ka kalli girman manzo Allah ka kalli kimar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam sai ka ga maganganu maganganun kamar suna da tawaya ba ma kama suna da tawaya a cikin girman ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam saboda haka cikar girman manzo Allah shine yin isra'in ma da jiki da ransa kuma a fadake kuma ba baki ba wannan ya fi kusa da girman darajar manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama wanda kullum abin da ake bukatar mutane su fahimta kenan kuma su gane kenan shi sai da Rasulullah sallallahu alaihi wasallama kullum su yarda gane maganar shehu ne kullum dai Muhammadu Bashar la kal bashar bal wa kal yaqut bin al hajar Muhammadu annabi Muhammadu ne mutum ne amma ba kamar shauran mutane ba misalin manzo Allah misalin dutsen ya kutu tsakakkanin duwatsu duwatsu duwatsu ne ya kutu ma dai dutse ne amma a wajen daraja ai ba dutse mai darajar ya kutu haka shafi manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake a wani waje sai mu ji maulana shehu yana ga mana تذكرت من هو للورى كلهم قولوا وهم حجر والمصطفى القرن يقول وهو تجلي الذات بل وعينها وملك العليم هكذا ملكوت تذكرت نا أمبكي من هو قولوا وأن شيء أبن شيء قصوى للورى ذكر الله تبارك dan ka saba cin dambu ka koshi da cikinka da sauran alinkai to babban abincin da ake bai wa zuciya ya ciye koshi babban abincin da ake bai wa ruhi ya ciye koshi shine ambatan Allah Muhammad sallallahu alaihi wa sallam duk lafiyar mutum in baya ci yana koshi sai ka ga alaman bushewa da ramewa a tare da shi haka zuciya haka ruhi in baya samun madadi yadda ya dace sai ka ga zuciyar sai ka ga ruhin wallahi a ranar a bushe to babban abincin da ake bai wa zuciya shi ne an matan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shau yake me yasa lamarin ba zai zama haka ba wahum alittan Allah gaba daya hajarun dutse ne ordinary dutse wal mustafa kan zababban Allah sadaukin nan jarumin nan jagaban nan kuma ya kutu shi kuma zai zan sali ya kutu ne ashe kenan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama shine abincin zuciya kuma shine abincin ruhi sai yasa shi yake cewa abal qalbu illa an yakuna musayyama halifa gharami jin nabiyyi muhayyama baraka mu gane wannan ashe tabbatan isra'i da miraji a fadake ba a duniyar bacci ba sannan da gangan jikin annabi tare da ran manzo Allah ya fi kusa da girman manzo Allah za mu kusa da girman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a ce annabi ya isra'i a duniyar banki ba duniyar fadace ba wannan gaskiyar magana ce kusa da girman manzo Allah ba sannan a ce manzo Allah ya isra'i da miraji da ruhin sa ne ba da cikin sa ba shi ma wannan har yanzu ya tawaya kun darajar manzo Allah amma isra'i da jiki isra'i da ruhi isra'i a duniyar fadace wannan shi ne mafi kusa da kimar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama farada su arziku na jariya qala al-qadi babban alqadin na baban daraja shugaba ne girma a da'irar masoya manzon Allah shugaba ne girma a da'irar girmama lamarin annabi da karfama lamarin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama wane ne wannan shugaban shi ya aishau kadi iyadin da ya rubuta littafin ajiba yanzu shi ke magana bayan ya da kaci maganganun sahabbai da tabi'ai da makamantansu da shi ma yanzu zai sofa albarkacin bakin sa akan waɗannan ɓangarorin an gane da kuma warware tunanin abin da suke cewa hujja ne an gane aiko hujjojin da wa'inkan magabatan suke gabawa cewa ga bangaren da Isra'i da Liraji ya fi a gunsu sai yake su ai waɗannan hujjojin ma suna da rauni ku kaza suna da rauni ku kaza magana ne da rarrauna bangare kaza sai yanzu zai jero maganganun kuma ya jero kuma abin da ke warware magana saboda ne a tabbatar da abin da shi ne tabbatacce da ya ce wal haƙuri hala wa sahihu insha Allah wal haƙu batu na gaskiya wanda ba garwaye a cikin sa ba ni wasahihu da kuma ingantacciyar magana an gane kenan ko maganar da babu wani tsaki kusa da ita ainihin zallan garin gari garin manje wanda ba misin tsaki a cikin sa ingantacciyar magana min haza daga waɗannan batutuwa an gane na isra'i da mirajin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama insha Allah in Allah ya so nan malamin ya kawo istisnai ne ba wai domin ba shi da sifa akan abin da zai faɗa ba an gane kenan ko ba dan kai da sifa akan abin da zai faɗa ba ne a'a yana da tabbaci kuma abin da ya faɗa shi ne tabbacin cewa insha Allah nan tawazu'an wa adaban ya kawo shi ne dan kankan da kansa da kuma ladabi sai ya kawo insha Allah wai amma ba wajen yana da kokarin zuwa kan batun ba a abin da ya faɗan shi ne gaskiyar abin da zai faɗan shi ne ingantaccen amma sai yake insha Allah in Allah ya so saboda ne kar ya zama ya tsarkaka kansa kuma kullum Allah yana ana mu tsarkaka kawunan mu wala tuzakku an tuzakum Allah ya tsarkake ta ku rika tsarkake kawunan ku shi Allah ya fi kowa sanin wane ne tsarkakakke ya fi kowa sanin mai tsoron Allah. To saboda kiyaye waɗannan adabun ne sai ce ne ne insha Allah. Misalin wannan ma'aiki so da yawa in zai shiga makabarta annabi da addu'a kafin ya shiga makabarta assalamu alaikum dara qawmin mu'minin wa diyara qawmin mu'minin wa inna insha Allah bikum la tadkhul annabi yana hada addu'a aminci ya tabbata gare ku ya kida dadin mu'minai mu ma in Allah ya so muna da zamu cin muku dan Allah kin ma mamaci a ma'abata tun tuni Allah da so ba tambayar yake wa dan Allah tun tuni Allah da so ba ko ne rai sai ya mutu ba kuma ko ne rai in ya mutu na zai je makabatan da zai je yayi ko ba ka tun tuni ai Allah ma ya so ma ko ne mamaci sai ko da rayayye sai ya cimma mamata a makabarta amma annabi ya ce wa inna insha Allah bi kullahi qul Allah ne ke rubo bayan dukkanin mana fatini laqini an gane ya ya ya gane su ya mutu amma kai da makabarta duk mutumin da yake ganin bai mutu ba ba ma kai da makabarta har zuwa da hankali me hankali shi ne wanda kullum yake ganin ma ya mutu ya annabi yake ga wani sahabi wa qutta nafsaka lil mawla kullum kada ka lissa maganka a cikin mamata ko ba ka da haka ne yake jawo in kawai gari kai kai tsammani za ka kai yamma in kai yamma ki kai kai tsammani za ka kai wace gari na ke ga mana nan kullum dai mutum ya rika lissa maganka a cikin waye matattun mutane mutum ba ka mutu ba tun ba ka mutu ba domin ka rige ka mutu ai إنك ميت وإنهم ميتون ولكن كل من ذلك الموت ولكن شيء دليل كاو إن شاء الله أنا أبو شوكان يا بعدومين كان كما أكما كان السبا دومين لنجي saboda ne babu jalibin da ya kamata a cika da cikin sa irin jalibin Allah Allah babu jalibin da ba a yadda da sukul adali Allah ne ganin ko irin jadibin manzo Allah. Duk mutumin da ya muna na ladabi a jadibin manzo Allah ba shi ma wa zai rika kafa ko dace wanda ba jadibi bane wanda ake kada kafa a kansa ba. Ba a kada kafa a kansa. Shi yasa hatta malamai ma arifai ma waɗanda suka san manzon Allah ɗaya da gurgudo in sun zo magana kan shugaba ladabi suke. Saboda girman halarar saboda girman hadarin saboda ne duk yadda kake jin kanka a cikin manzon Allah Allah zai ji maka baka iya ba na je ka iya ba kai ka makara to ni na riga ka man yayi me za ka fada da yake a cikin na fada kana da soyayya da zaka wa maza da kai soyayya da ni Allah ne ke wa maza ba ko ko kana da wata girmamawa da za ka yi wa annabi da ya kai ni girmamawa da ni Allah ne ke wa bawa na annabi Muhammadu sai ko ta ina dai ka bullo sai ka tarar da tun dunduni Allah tabaraka wa ta'ala ya riga kowa in salati za ka yi wa maza Allah da Allah ka yi wa annabi salatu wa ta'ala da salati ba Allah bane ko ba ka bane ka ga duk wata ina dai ma'aiki alaihi salatu wa salamu zaman lafiya ka da shi ladabi a zahiri ladabi a batini ladabi da zuciya ladabi da kafai ko ina kai ke zama mai ladabi a cikin tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama za a samu kamala Allah ya bamu annahu isra'un hakika shi isra'i ne tafiya ne na dare da ya faru birjaka tsoro da cikin manzo Allah da kuma ruhin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama fil qissati kulliha a cikin kissar duk da aka karanta mana gaba daya dukkan abin da ake rawaitowa ta kissar Isra'i da Miraji yace gaskiyar magana an gane da kuma ingantacce a cikin kisofin ma gaba daya shi ne tabbatar itiraki da jiki da ruhi kowace kissa inda za a karanta ta yace za ta tabbatar a kasar ma dai zahirin kissar shi ne itiraki ana batun ne Allah da ke rako da cikin annabi da kuma ruhin manzo Allah ba maganan bambanta wannan da wannan an gane wannan da rai aka yi wannan da jiki aka yi ko ku wannan a bacci aka yi wannan kuma a faɗaɗe aka yi yake duka magana a kiso san babu wannan abin da ya fi tabbata a kiso san shi ne waɗannan ɓangaren kwaya ɗayan ne kawai da jiki da rai sannan a faɗaɗe ba a bacci ba da shi ya fi tabbata. wa alaika zikr aya yace ko ita kanta aya wanda malaman suke kafa hujja da ita wacce muka karanta a jiya shekaran jiya ma dai ita ce ayatul isra' wacce ta zo a cikin suratul Isra ita kanta ayar ma an gane ba ta yi maganar cewa an yi Isra'i an gane kenan ko da ruhin annabi wanda jiki ba ba ta yi maganar ba sannan ayar ma ba ta yi maganar cewa an yi Isra'i da annabi a bacci ba a farke ba babu wannan maganar ma ko a ayar ma a ayar ma babu ita babu wani bangare da ke nuna akasin abin da shi shauka ya yi da ziyararsa da manyan sahabanta da kuma innan manyan tabi'an nan babu wani abu da ke hukunta aka fi wannan da ke wata yi da ba da kuma ingantattun hadisai wanda su suke magana a kan ikra da miraji kowanne yin ro da yake yana magana ne a kan menene tabbacin isra'i a bayyane da jiki da rai ba bacci ba wal aikima yake asabun lura ma yake duk abin da za a karanta maka na tsosa na ayoyin Qur'ani ko hadisai ai akwai lura ko duk karatu in babu lura cikin Allah ya cika afala yatadabbaruna al-Qur'ana am ala qulubin aqfaluha in kana karatu al-Qur'ani dole ka rika tadabburi lura lura an gane kenan ko da ayoyin ba ka rika karatu kawai kana tafiya ba lura ba sai ka hada tunaninka da lura an gane kenan ko shi ma Allah kuka da yake wada an gane kenan ko inna fi zalika la ibratan la ibratan aka lura izina inna ma yatadhakkaru ulul albab hakika ulul albab su suke wazantuwa su dauki izina a cikin abuwa da dama na alqur'ani an gane ai ko wani gumma Allah a umurni yake ma karara fa'tabiru ya ulul albab ya kuma ku gani da zuciya ku ga tsawon zama ku lura mana yake ba waɗannan ayoyin duka da ake istidlali da su da hadisan duka da ake istidlali da su in duka ne su ɓangaren lura ma babu abin da ke hukunta Isra'il bacci a cikin sa babu abin da ke hukunta Isra'il ruhi a cikin sa sai dai ruhi da jiki barke a ɓangaren lura ma kawai lura ma an gane ko malura a ba ta muhimmiya jiddan a ilimi duk mutumin da yake karatun ilimi amma ba ruwa to zai duka tattake abubuwa an gane kenan ko muhimman gwalagwalai an gane kenan ko bai sani ba saboda bai lura ba bai lura ba Allah ta mu gane sannan kuma wala yuqaddaru an zahi wala qita ila at-ta'wili inda al-istihala illa inda al-istihala sannan kaida a wajen malamai ma shine ba wala yuqdaru ba a karkata an gane kenan ko ba zai yiwu ba a karkace anin zahiri gabanin zahirin abu ƙarara wala ƙiƙani da haƙiƙanin abu ƙuruƙu ga abu nan a bayyane ga abu nan haƙiƙa ga ki tantin tantin fari ne zahirin abu kuma kaza ne to yaushe za a karkace gabanin zahiri da haƙiƙa ila tawili zuwa ga fasara an gane ko ana tawili ne yayin da menene wajen zahiri wal haqiqa da ne ka bayyana an gane ma'ana dukkan zahirin zance an gane da haqiqanin zance in bai bayyana ba to a lokacin ake tawili an gane kenan ko amma da Allah duk mutumin da ya san malam Umaru dogo ne fari ne yana da tako yana da tage an gane kenan ko wannan da Allah wanda ya san malam Umar a irin wannan sanin da Allah yana bukatar tawilin malam Umar ka ina ganin malam Umar nan kaman baka za a a ta baka san malam Umar ke rayu ko wanda ya zama da a'a malam Umar dogo ne sai ne sannan kuma yana da dille a a da dille yana da gashi iri kaza an gane kiran ko da Allah in abu ga ta bayyane kuma ga shi a filin Allah me na karkata zuwa da tawilin wannan abin kuma da Allah akwai maganar tawili kuma eh babu tawili ai da Allah duk mutumin da ya ci abinci ya koshi ya ci abinci ya koshi da Allah akwai hankali ko ba hankali eh an kori yunwa ko ba kori yunwa ba eh sai da naman balangu an gane ganin ko na rago ga kwalwalanku amma kuma na alade sai ya karkata zuwa ga na alade bayan ga na rago har da jirgin ragon ma ana gani da da wannan mutum wani shawari za a karba daga gare shi eh ba yana cikin yunwa bai da farko a ya riga ya ci ya koshi a ga hankali ya dawo komai ya dawo yana kallon rago da rago haka ga jirgin ragon ma ko da Allah yanzu ne ya karkata za ga nama alade ko ko ga ruwa nan kwaro kuma ga kuma madina ga kuma giya sai ya ɗauki giya ya ce bai shi hankali da na koko bai gane ba ne bayan ya ci ya ƙoshi hankali ya dawo ya mayyaza komai ka ga in abu ga ta a zahirance ga hakikanin abu karara ba a karkata da barin zahiri zuwa ga tawili a cikin ayoyin duka da hadisan su zo bayyanannu ne to me ya kawo awwala su me yasa fasara mu zuwa ga wata ma'ana daban bayan ma'anar da za yi almarin ya fara ne challenging dan hujjojin waɗancana da malaman guda biyu yace ai ayoyin gaba da ya zahirai ne na tawilin su sannan kuma a ƙa'ida ba a karkata an gane gabarin zahiri da hakika zuwa da tawili illa inda istihalin sai a yayin ta abu ya zama korarre abu ya zama korarren abu dukkan su gaba ɗaya malaman nan da Allah ko da yake inkari ba Isra'i ba eh da Allah ma zuwa ko da yake ko Isra'i ko ne ya tabbatar ko wani bangaren sun tabbatar an yi illa dai kawai dai ya ya yanayin yin a nan ake da gayayya ita da kullum Isra'i ya tabbata a gurin su ba korarren abu bane an gane kenan ko to me ya kawo maganar tawili duk da ya tabbata a karanta shi yadda ya zo mana a karanta abin yadda abin ya zo mana me da tawili ina ba da mun tsalla sannan wani da bil isra'i a jira sabbi wa hali qadatihi istihalatun istihalatu korewa gaba da wani da zamanto bil isra'i isra'i duk da kanki da gangan jikin manzo Allah wa hali qalbi kuma halin fadatan manzo Allah korewa ba shi a Isra'il annabi da jikinsa da kuma yanayin fadatansa babu wani abu da ya kore wannan a ce annabi bai Isra'il da jikinsa ba ko ko bai Isra'il a fadake ba to babu wani abu bai korewa da ya zo kore wannan babu a ce kenan tunda babu wani abu da ya kore meye na tawili ba ka garin tawili a rago kwata-kwata in domin laukana manaman da Isra'i da Miraj ya kasance a bacci aka yi da manzon Allah da Isra'i da Miraj a bacci aka yi da manzon Allah duk da cewa baccin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mun mai fada a baya an gane kenan ko wani irin bacci ne na daban wani irin bacci ne na daban wani irin bacci ne na daban kuma baccin nan ita ma wata duniya ce ne mai zaman kanta a gane kenan ko duniya ce mai zaman kanta akwai alamun nauni duniya na bacci duniya ce guda tana da irin nata fito an gane kenan ko a shari'a musulunci an gane akwai lokaci akwai wasu lokuta wanda duniyar bacci da duniyar faɗake an gane suna hukunta abu ɗaya a gane wannan ko a wajen malaman fuqaha sun tabbatar da wannan akwai wasu abubuwa wanda a duniyar farki da kuma duniyar fadake suna ba da hukunci ɗaya suna ba da result iri ɗaya an gane wannan ko misali mutum ne a masallacin nan yanzu ko ɗazu ko anima ko gobe bacci sai kwashe shi da bacci ya kwashe shi sai ya kai shi a duniyar jima'i ya canza duniyar jima'i sai ya ga a duniyar fashin ya yi jima'i da ya yi jima'i sai ma ya yi inzaji ma da ya farka sai ya ga inzaji dara duk a ina kai wannan a duniyar faɗake ko ba a duniyar bacci a duniyar bacci haka wannan amma da Allah a to in irin wannan yanayin ya faru da mutum a duniyar faɗake ƙarshe ne hukuncinsa wanka ko shi ma wannan da ya irin wannan yanayi a duniyar bacci an gane kenan ko kuma yankin zaji shi ma zai hukunci zakashe shi ma wankan ka ga abin da ya hau wannan a duniyar bayyane ya hau kan wankan wannan shi ma a duniyar na duniyar bacci hukuncin su ɗaya wannan a tsakani na da kai kenan an gane ai ko wani lokaci ko aka sha bamban aka sha bamban a duniyar fatake in mutum ya yi ilaji ya yi jima'i tare da matansa in ya tafiyarsa ya koyu a cikin farkinta in ya ji daɗi zai wanka in bai ji daɗi ba zai wanka in mani ya fita zai wanka in mani ya fita ba ma dai sai ya yi wanka an gane ai ko wannan shine mana hukuncinsa amma in a duniyar bacci ne an gane ke ko sai mutum ya ganshi yana jima'i har ya kila har ya koya a gaba ya ji daɗi amma babu kinzali bai ga ya tuka komai na manini ba in ya farka da Allah abin da ya aukan wannan a duniya ko da ke aukan sa bai aukan sa ba an gane ke ko ba komai wasu ma daga ce mai shirya ma kuɗi zai samu wai dan shirya ma dan gyara su wani abu zai zubo wani wasu ba da ba na jawo da wuya wasu ba da wasu kwasa ba wasu suna kwasarawa da wannan duk wanda ya yi mafarki ya yi jima'i ya ga abin zai faru ya faru har a mafarki ya ga kamar ma ya yi zani ko kuma bai ga yan zani ba dai amma ya farka sai ga ba komai ya ci shi lafiya nan da insha Allah ba mamaki ma ya latifu ne wani abu zai zai zaro ni da cikin latifu in ji wasu malaman Allah ya gane da ta saboda haka ta ko ta ina shi ma isa da salatu wasalamu bakinsa ya bambanta na halitta haka kuma fadakan annabi ya bambanta da fadakan halitta an gane kenan ko a babin misali a ɗauko fadakan halitta gaba da ajiye shi a kuda a ɗauko bakin annabi bakin annabi ya fi fadakan halitta gaba da an gane ko bakin annabi ya fi fadakuwar halitta gaba ɗaya tsafta da girma da komai ma gaba daya an gane ko ai kai a bayyane ma an gane kenan ko kana tsantsan kanka cikin hawu da abubuwa wani lokaci kai ne wanda mashin ba za ka yi kwanan jinin ka kawai sai ka yi kwanan wani kwanan da wani wani jiran kuwa sai ka ce sai ka zagayo wani jiran na nan ka tsoni ina mota mai na mawari wani lokaci ma kawai saka ɗauko da jiya gargayen kiri kana tsammanin za ka zo ta karin uwan guda sai ka biyo ta baya ba ka san da ka biyo ba ba mamaki a cikin haya ka karɓi wata waya ka ɗauka wayan za ta yi ruwan sama da kankara sai ka ja ga magana kai hakuri za a yi ruwa amma ba yau ba sai ya kai hati mai ruwa har sai ka fara kaji a baya haka daga nan kawai sai ka fasa a shanta ma ka man alayi ma da za a kai ba sai ka tsince ga wani gun amma ban da manzan Allah
ko a bacci ko a bacci annabi bai taba karkata gabar abin da ba daidai ba ko a bacci mun tahiri ne ba aikin manzo Allah mun tahiri ne ba bai yiwa ma cikin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sabanin wannan hadisi saboda haka a a a babu wani abu an gane kenan ko koruwa bai zama to a cikin Isra'il annabi da jikinsa da halin farashansa ba sannan da Isra'il ya zama to a bacci ne ma dai lakala ai da Allah ya fada bi ruhi abdihi da Allah zai ce subhanallazi asara bi ruhi abdihi min al-masjid al-haram ila al-masjid al-alladhi barakna hawlahu me yasa Allah bai fada ba me yasa Allah da ce sarki ya tabbata da Allah wanda ya tafiya tsere da ran bawa da nan Muhammadu ba me yasa Allah ya mutu ba sai ce bi abadihi an gane girin ko tun da Allah ya bada abdi sai mu koma cikin alqur'ani mana da Allah nan kadai da Allah ya bada nabi da abdu ba nan kadai bane wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abadina in kun kasance a cikin kokanto akan abin da muka saukar akan bawan mu oh bawan ruhi yake magana ko ko babu bacci ko ba haka bane wani ba yake ni an gane kenan ko alhamdulillahi allazi anzala ala abadihi kitaba ko ba ko ne wala bai kullahu ai wajan ko ba ko ne Allah ne yake yabon zatin sa yabo ya tabbata ga Allah allazi anzala ala abdihi kitaba sarkin da ya sauka da littafin alqur'ani ala abdihi akan bawansa me yasa ba za a fassara gun cewa yabo ya tabbata da Allah da ya saukar da Alƙur'ani a bisa ran bawan sa ba. An gani kenan ko an zara kitaba ala abdihi subhana allazi akara bi abdihi duk duk abin kirke ne. Sannan tabaraka allazi nazzala alqur'ana ala abdihi liyakuna lil alamin nazira. Wa annahu lamma qama abadullahi me yasa a waɗannan ayoyin duka gaba ɗaya ba awwala su ba ake fassara ta ake fassara su akan zahirin su akan hakikalin su amma da aka zo kai Isra'i sai kuma ana kokarin tawili bayan da zahiri ga hakika ina ma da na fahimta kaga kyau kadi ya ya fara tanakudin maganganun malaman kenayi me yasa a antum a alamu anillah wai ku kuka ji kowa sani ko ko Allah ne ji kowa sani ba Allah bane ji kowa sani ba ba da Allah a bar Qur'ani yadda Allah ya bada wa tun da yake Qur'anin da zai a fara da asiri a bashi mana me ne awalawa da ruhi ne ba da jiki ba a bashi ne ba madake ba ina ruwanka da wannan an gane kenan ko ina ruwanka yace kwata-kwata ai da Isra'il ya zama yadda ake tunani a da ruhi ne ba da jiki ba ai da Allah ya faɗa la kala da ya faɗa bi ruhi abdi daran ba wanda wala ya kul da Allah bai faɗi bi abdihi kai tsaye da bawon sa wa qawluhu ta'ala da kuma kudan Allah madaukakin sarki wanda zai ƙara tabbatar maka da cewa Isra'i da Miraji saɓanin abin da waɗancan malamai suke afarawa ne. An gane kenan ko saɓanin wannan ne, ai Allah ya faɗa sun girma manzo Allah ma za ga albasaru wa ma tarawa. Albasaru bayan ganin idan annabi ma za ga bai karkace ba wa ma tsara kuma bai ce sarki a ba. Dan Allah ruhi an gane kenan ko ana cewa ruhiya da basaru ai babu babu ai ruhi ne da basaru ko ruhi na da basaru ai ruhi ne da basaru ai an gane kenan ko sai dai basiratu ruhi na da basiratu amma ruhi ne da basaru jiki shi ne da basaru ruhi shi kuma basiratu zuciya ma basiratu to me yasa Allah ya ce ma za ka li fahamu an gane kenan ko bai ce ma za ka li basiratu ba an gane ko me yasa Allah ya faɗa haka ba wal qur'ani na ba larabci bane illa ja'alnahu qur'anan arabiyyan la'allakum taqilun to yanzu ku za ku gyara wa Qur'ani larabci ko ko Qur'ani ne zai gyara wa larabci ku larabci gyara ai Qur'ani shi ke gyara larabcin larabawa gyara an gane ke ko larabawan larabcin larabawa zai gyaran larabcin alqur'ani a'a alqur'ani a gyare zo sai Allah ce ma za ka fasaru ai kwayan ganin idan annabi ma za ka bai karkace ba wa ma kaza kuma bai ce tarbiya ba ba wannan aya malamai da yawa suna tabbatar da shi a cikin mirajin manzo Allah wannan kuma yayin da ne ganin Allah da annabi yayi annabi ya ga Allah kuma a yayin ganin ganin annabi ma bai kake bai karkace ba kuma bai kuma ce tarbiya ba ba yana tsaye sai ya fuskanci lafi da ke gare ba ita ko wannan ayan ma yana zama raddi ga masu fahimtar Isra'il a fashi aka yi. Wanda abin da Allah ya ce girma za ka zo ruwa da ba. Makashin magana ma ba su maru da wa alama yawa. An ba su maru da yanzu kuwa ku kuna kaya da maza Allah alama yawa akan abin da ma yanzu ma yana gani. Ba kan abin da ya ganyo ba. A alama yara. Yara ba shi ne mu dari ba. Akan abin da ma yana gani ma har yanzu. Me ne da ya da maza Allah? akan abin da har yanzu ma yana gani. Alayhi salatu wassalam. Yace wannan ma yana hukunta cewa Isra'il san dai a bayyana aka yi kuma da jiki tare da wurin manzo Allah dai. Walau kana manaman da Isra'il da Jirali sun zama a halin bacci ya baro lama ka ci ayatan wala mujizatan. An gane garin ko ko lama ka ci ayatun ولا معجزة آية آية ولا معجزة haka kuma gagara ba dau mujiza kenan gagara ba dau da ma kan da ba ka da shi a cikin ba an gane kenan ko dalla inda Isra'il da Miraj an gane a hukunta wancan malaman da a bacci aka yi to me mujiza me mujiza ko ina mujiza take ai ba mujiza a cikin faruwar Isra'il annabi da Miraj a bacci wani mujiza ne an gane ke ko kuma da bai zama aya ba kuma da bai zama ga ka ba dau ba tun da ba ce ba amma ya faru a fadake da jikin da ruhin ai shi ne zama aya kuma shi ne zama ne mujiza ma yi in wani ya isa ya zo yi mana an gane amma in a ruhi ne shi na samuwar karyata wani ya ce aha ai mu ma mun yi isra'ila wa harai musamman irin makaitan masu zuban karshen zamanin nan an gane kenan ko mutum ko sauro da yare sa ba sauro ma da kuke sauro ma guda ɗaya ma zan balle ba zai iya tonawa ba duk talatin fadi da shi ba zai iya tona kuke sauro ɗaya ba zai iya tonawa ba sai da jima kawai sai da jima kawai an gane kenan ko wata kirwa da jima da haidawa amani ai isra'il da aka yi da ruhin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kan mu'mini an samu matsala ko ba samu matsala ba amma waye zai ce isra'il yanzu ya yi isra'il waye zai ce ya yi isra'il eh akwai da zai bayani ko kurkutu ya zai ce wai shi ma ya yi isra'il isra'il yana daga cikin abin da ba'adin malamai a ƙasar da suke kishin sa lokacin da turawa suka ce sun je duniyar wata ko an gane kenan ko sun je duniyar wata ko ko duniyar rana ce ban ko na wata wani rana wani ko wai sun je duniyar wata abin da yake maganganu ai akwai malamai manya a duniya wanda ma sun kare ta su daga cikin akwai zuwa ne. Dan ka zuwa atubarsa, al'adu da shafi za ka ga ya kawo wannan mutukar a cikinsa. Shawa duk ya yi kayo saboda menene wani abu ne wanda yake ganin tana neman ta kishiyanci ne Isra'il wani Allah kuma sallar Ibrahim. kenan in turawan nan suka ce sun je duniyar wata me suke nufi kenan kuma annabi ya yi isra'i daga makka zuwa masallacin kudus daga ya je sama da warko ya kai da adamu ya yi kaza ya yi ta tafiya kaga kenan wata rana su ma a ƙaryarsu dan ba kuya gare su ba za su iya cewa su ma ne wani abu makarushin hakan ya faru cewa shi kokarin za da yake da wannan kafar ba sai ya toshe ka saboda saddu bari'a ya toshe kafa ta banna nan gaba
wasu malamai suka gaskanta wasu malamai suka karyata daga ƙarshe ba su da bakin anya ba aka yi shuru ba sai da shoyi ibrahim ya yi magana sai ibrahim ya ba komai in turawa sun ce sun je duniyar wata sun je ne dama qur'ani ya ba mu labarin dama za ku je kun da lafiya kun je zama lafiya ne ko me ya faru me kuka gano me kuka gano sai dama qur'ani ya ba mu labarin za ya fa ka malamin da yake ranka yanzu alkurani ya faɗi zuwan tura a duniya wanda ta ba alkurani ke gaya mana mafi rabin na ziki ta bi kai ba akwai abin da babu shi a cikin alkurani ne ai ba abin da babu shi a cikin alkurani sai ya in idaniyar mai kallon an gane ke gajiyayya ce ta kaikacciya ce ko ba wani kuma yana nan idan sa ba gajiyayya ba ta kaikacciya ba ne
shebran ce na gano a cikin kula dama haka zai faru ina ka gano ce na gano a cikin fardu ramani a wannan sura a nan na gano
wata aya shehu ita da aya na asirin Allah ya ma'ashara jinni wa linsi in sabatu an tanfuzu min qadari samawati wal ardi fanfuzu sai ce ne la tanfuzu illa bi sultan yake duk da aya tana magana kan lahira ne ran tashin kiyama mutane da kowa ya garu ba saura kowa ya zo da na kirki da wanda ba na kirki ba bangaren mutanen da ajaru kowa ya zo awwal ya zo akiru ma ya zo insu ya zo kiru ma ya zo abun da ya rage bai zo ba alaji an gama haduwa an gama haduwa ya ta yi shira ya ku tantazan mutane da ajaru wallahi duk wanda yake da iko a cikin ku ya gudu ya tsere ya keke an gane ya tunane a tsakakanin fasfan sammai da kasai ko ya gudu mu gani wannan inda wanda ya isa ya gudu ya gudu Allah cewa ya isa ya gudu ba wanda ya isa ya gudu wallahi sai mai dalili sai mai dalili wanda yake da dalili yake da hujja yake da ma'aifa wannan kan dai alhamdulillah amma wanda bai da dalili ina ina da ake ba wajen zuwa sai su duk da haka wannan ayar za ta yi hukunci a nan duniya a ce ya ku jama'ar mutane da aljanu duk wanda yake da iko an gane kenan ko ya tashi daga nan duniya ya je duniyar wata ku je mana ku je mana an gane ka ku tafi kawai amma ba ba za ku iya zuwa ba sai da jirgi sai lokacin da jirgi ya zo da lokacin jirgin da zai tafi duniya wata kuma jirgin ko sai tafi sai wata ai wannan sultan din shi ne jirgin nan dama sultan dama an ce al-hujjatu an ce al-quwwatu an ce rere ta duk da kowace nan da hujjatu nan Allah ya ambe shi ko shafa muku kawai wannan fahimta ya jawo Maulana Sheikh Ibrahim sai da duniyar musulunci ta ba wa Shehu Ibrahim awar na ya gano wani abu alƙur'ani a bisa kowa kasa gano wa zai yi Wanda ya koza kola ya shiga tashin shehu wajen gadon shehu daga nan sai ga awar ga shi nan amma ne ka ake yi. Ajiyar ta'ala ne. An gane aiko? Saboda haka Isra'i inda jiki ne da ruhi ne wanda ya kwaikwaya akwai da ya ce kwaikwaya ne ai ba wanda ya ce kwaikwaya ko ba ka wani ba wanda ya ce kwaikwaya to da haka da abarci ne ai da Allah ya faɗa kuma da Isra'i da abarci aka yi da ba ta zama aya ba da ba ta zama ma mujiza ba ma gaba daya da ba ta zama mujiza ba da ba ta zama abin an bato ba da abin bai zama ko abin ta tarihi da ita bayan amma saboda a zahiri ya ka yi ke yasa har abin ya janyo ma rauna na daga cikin ba abin suka rita wannan inda abin ce ba zai rita an gane ke ko inda isra'ila da isra'ila abin ya ke lalla wa zai rita an gane rita yi dan mun rabu wani sallar isha da abuwa ne ke maka na je kudus na je ku kaza ka yi mafarki na na ga zai ne ne ba mu ci da huta amma abin da ya tafi zuciyoyin sahabban shi ne san rabu da annabi da cikin da komai nasa yanzu kuma yana bani labarin abubuwan da ya wuce tunani dala inda sun fanci a bacci aka yi sun fanci cewa kuma da ruhi aka yi ba da ciki ba me zai kawo ridan wasu kafin su dawo ana da da da ba wani abu da ba komai an gane ko da ba komai da an zo da lafiya da amma da yake abin a filin Allah ne ya sa abin ya zama ya girgiza wala mastab alhul kufar kuma da cewa a mafarki ne kuma da rauni ne ai su karan kansu kafirai an gane makiyamun nan Allah an gane wanda sai ta gogoriyo a doron ƙasa to annabi ga shi ya zo da bakon abin da ma abin da ma wanda ma suka yi imani shi ma har yanzu ma ba su gama yarda da shi ba da su da imani da Allah ba da Allah Isra'i inda ba shi ne ko ku da wuri ne ina ran kafirai da wannan da Allah ko ran kafirai da shi za a zo gaban annabi suna tambayar da yanayin kafiroyinsu matafiyansu da kuma fatakansu kawai tambayi mu da nan dan Allah a tambayi mutumin da ya je waje a bacci an gane kenan ko a kan wasu ayarin tafiya ai ba za a tambaye shi ba kuma inda a bacci ne ba zo gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka ce ka je kudu ya masallaci yake ƙofofin ka nawa mundunan ka nawa yaku kaza yaku kaza da da inda ka ci zaba wato waɗannan tambayoyin an kurai amma da yake sun fahimci Isra'il da jiki ne da ruhi da ke wura zuwa duka tambayoyin an kurai to yaushe kuma za a zo a awwala wannan abin zuwa da bacci ko kuma zuwa ga wuri ba tare da jirgan jiki ba yace ka ga shi yadda ke ga a cikin kofar gaba daya babu abin da yake hukunta Isra'il a cikin abin shi babu babu haka. Har da kafirai gaba ɗaya da lamarin da ya zama to manisancin abuwa a wajen su ba, abu mai kifi da kwakwalwar su ba, abin da ya ilmota su ba, abin da ya tada hankalin su ba. An gane kenan ko da ba haka bai zama haka ba. Wala kazzabu fi fi da abinci ne aiku kansu kafirai ma da ba ku kare ka manzo Allah cikin sa ba. Amma da Allah kafirai sun kare ka manzo Allah Isra'ila Isra'ila ko su kare ka ba. sun kare ta manzon Allah sallama ba su yadda ba sun kare ta sai da suka tabbatar da abubuwa tabbatattu tukuna annabi ya ba da labarin rana kaza lokaci kaza fatakan su ba sunan na dawowa ba su kare ta ba sai da ranar ya zo lokaci ya zo suka fatakan ba su sun dawo daidai da lokacin da annabi ya ba da labari kuma annabi ya ba da labarin ai na ma zan ku kaza ga matsalar da suka yi kuma cikin da in kun ji kun za ku tafi ko suka tabbata haka sannan ne wasu ka dan da dawo su ka gara sannan da kuma rauna nan wasu da cikin musulmai da suka rinda suka dawo da hudu suka canta da imanin su suka koma musulmai zalla a waɗannan duka suna tabbatar da inganci Isra'i a fili ba bashi ba wala sadda bi'i du'afa'un du'afa'un min aslaba da kuma raunaren wayan da kuma musulunta da ba su yi rijja ko bai isra'i ba inda ba ci haka yi har sun kwata da ba su yi rijja ba wa sakanu kuma da ba su fitinantu sun jarabtu sun bala'antu sun musibantu bi in isra'i da iraji ba ai isra'i ya zama musu bala'i ya zama musu fitina ya zama musu tashi hankali babba inda ba shi ne ya kawo fitina ne ya kawo bala'i ne ya kawo musiba ne ya kawo tashi hankali da ba ko ta inda ba shi ne kawai ba wani abu ai ba ba ka wani ko da Allah da asuba da asuba ba na gobe insha Allah an gama sallar na asuba wanda zai samu neman liman liman ai jiya ba an tashi karatun a shiba dama na addu'a Allah ban kuɗi da yawa jiya da daddare na samu biliyan guda ɗaya liman na samu biliyan guda ɗaya amma a mafarki da na mutane Allah kuma la eh amma inda cikin daren ya samu biliyan ɗaya kai ga sunan akwai rigima ko ba akwai rigima ko ba rigima ai rigima ba ya ya ya ya ya faru ke dai daga nan ba ka za ta fajo rigima ƴaƴa su fajo rigima iyayen suna nan rigima makwabta rigima an yawa ba nan yankan kai bane daga nan rigima ba faruwa ke dai amma da ka ga kai shi ki zai ce Allah a bacci ya same ku za ta mai rigima shi ne mun goya kashe lafiya lalla kashe kudin lafiya na mun baka mun baka idan kai ta gina mutan lafiya makaranta a kai tun da kai ku kula mu kudin amma a zahiri nan ne rikin ai an gane da yango ha kada in ba bai ne kai ni ma in ba bai ne ya bace ina wata kada ba kada ai shi ba mutane ba ruwan an gane da ni ma koyayya duk dare kana salati annabi dubu goma da zai maka azaba kan duk dare kana nafi da kai raka da sallama an tun wa zai maka azaba kan wannan mutane da kai kan wannan in ka gana hasada da kai a wannan gun to wanda yake yin hasadan fa shi ma wani miji ne amma mata na mu an gane kenan ko sai dai an gane ma kana yin kullum a ta mulmula dubu da wala ka samu a cewa wani san kana yi wa wasu mana ba ɗanya juna ba shi nan. Haka ne yake kuma. In domin mislu hada wajen kwacin irin wannan minan manama na daga bacci da mafarkar mafarkan banci la yunkaru ba a zahira da su. Ba a mutu shi abubuwa da yawa irin wannan in sun faru a halin bacci la yunkaru. ba a jayayya cikin sa kwata-kwata ba a jayayya to me ma jayayya ko ba ka wani dan Allah barin tambaye ku nan a nan da Allah ba kawai yan Allah da dama ba iyaka ba wanda ce ganin annabi a bacci akwai da ya mutu ku ka taba jin wani malami yana inkarin ganin annabi a bacci akwai shi Allah ko da ko malamin nan kan lallai ka gane kenan ko shi ne akwai da kafiri na ka taɓa jin wani malami da sunan ilimi yana jayayyar ganin annabi a baki duk wanda yake ya ga annabi a baki lala ana jayayya da shi amma yau ka ce ka ga annabi a fili kai ma ka shiga da juma tun daga ranar da kace ka ga annabi a fili tun daga ranar ka fara juma da mutane ke dan wadanda ba ka bane daga da yin matsalar mutane da yawa a duniya kan shi gudani ya ga annabi fa ya karasa ba shi ne rikiman ba wasu ba ma da rika kace da ake yi malamin su ba a to ka rike fari ne salatu annabi ne la ilaha illallah ne amma matsala bayan kokon manzon Allah da shekara dubu ɗaya da wajen ɗari biyu ma wani ya zai ce ya ga annabi a ba'an ai ana da rigima har yau ko ba ka bane amma yau tijari inda a bacci ya ga annabi Allah zai gamu wannan dama ba komai ba komai kuma da kawo ga shi a bacci amma da kiman tana faruwa ne saboda an tijani ya ga manzon Allah ya karaka rigima tana faruwa saboda sai Ibrahim ya ga manzon Allah ya kazatan shine matsalar mutane ra'aytu rasulullahi jaran wa ya kazatan kuma abin mamaki fa ibadiza har za ta yi hannu ma hannu to abin da za mu fahimta a nan a takaice da Allah ni akan ne ake waɗannan sabani yanzu duka saboda annabi ya isra da iraji a fadake annabi ba kenan ba ana da sabani an ya yi bai yi ba ya faru bai faru ba ya tabbata bai tabbata ba isra'i ba da iraji wani annabi ake kai da komowa ya faru a fadake ko da faruwa ta ganga ya ya ba za a yi inkarin shehu tijjani ya ga annabi shi ma ya karaka ba an an yi inkarin isra'i da miladi ya karaka ba da maganin annabi ba ma ba ta ya karaka ashe a nan gun ma za mu ƙara gane shehu tijjani ba kare magajin maza Allah ba bari man ba ku a kare dan Allah duk wanda ba su shi ba duk wanda ba su shi ba a duniya gaba daya ka taba jin ya ga ka taba ji ko a duniyar ƙarya ya ce ya ga da kake a taba da wasu ne ga da kake bai in kaga an ce an ga annabi a iri to sufi ne shi shi ne kishi ba a saman sa hijabi kasan sa hijabi gefe hijabi ko ina hijabi ruwa ina zai ga annabi ya karadan kuma sai dai ba ya ga annabi manama in ya in Allah ya sa ya dace ma amma ko ganin annabi ma manama har ka ganin shi bane balan da na ganin manzo Allah ya karadan ma saboda ka fa mutumin da ke cewa ya ga annabi ya karadan sai su bi kuma mafi yawan su yau a duniyar almajiran yau hijabi dama waɗanda suka ga annabi a ƙarƙashin sabi sau janin ba su da yawa tun daga bayanin sau janin ne sirrin ya fujara sai ya zama to ake gani shi ake gani shi ƙarƙashin an gane ne ko daga bayanin sau janin ne saboda girman sau janin Allah ya sa aka yi zama to ma'ana karama ba almajiran Allah ka ba shi wasu janin ta ɗaya ga manzo Allah ya ƙarƙashin ba akwai almajirin shehu tijani ma wanda yake ganin annabi ko a da hudu ma ya kaza wa duk arziki shehu tijani shehu tijani yana da almajiri ma wanda duk wanda ya zo ya zauna da shi awa ɗaya biyu uku a rana sai ya ga manzo Allah kawai ka zo ka zauna ma da shi ba wai ba ka wuri ba ba wai ba ka lazumi ba ba wai ba ku zo ku dan zauna da shi kawai kai ma a ranar sai sirrin ganin annabi yayi na so a cikin ka a ranar sai ka ga manzo Allah saboda ka zauna da wanda yake da yake cikin ganin manzo Allah kai ma ranar da ka gani ya da yawan nan magar yau da ni ya da su ya da su to da su suna nan da yawa tun da wannan lokacin ina ganin majawa suna nan suna da ganin manzo Allah kalata kuma muna fata mu gani da kalata a dun mu mu ga manzo Allah ya kalata mu mai ne mu mai ne mu mai ne ka mu jama'a ne don ganin sa ya kalata saboda haka faruwar ikirari da miraji ya karatar ya fi kusa da girman manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam shi yasa abubuwa da yawa na ce shi kuce ya yi yawa a cikin sa dalilin kenan kawai rabu ya faru ya fada Allah gane da kuma abinda kamar yadda muka wada ji insha Allah tabaraka wa ta'ala ikon sa karfi ne da shi ikon Allah karfi ne da shi kuma da yawan mutane da yaba daga cikin mutane suna yarda da niman Allah na zahiri da sauri amma nima in ya zamanto a a nima ce na batini ko nima na gaske ga mutane suna saurin inkarin wannan suna saurin inkarin wannan yanzu yaron maka aje shi a unguwan nan a unguwan nan ba bai fi shekara ashirin da na talatin ba ya gina gidan da dukkanin duk unguwan nan ba ta kara gida irin wannan yana hawan motoci da duk unguwan da ba ga hawan motoci irin wannan kaga in an gaishe wa kenan alaji akwai da yake kare alaji ko alaji wani duk garin unguwan nan kowa ya zare shi ko ba ga wani akwai da zai yi ba alaji wani kowa ya ma alaji ne mun kwata da kuɗi ne mun kwata shi ne wancan gidan amma ya za a yi malami in ya samu yardar Allah ya samu kudancin Allah ya samu kwatayi a Allah ya samu kwatayi a manzan Allah ya samu kwatayi ya samu kwatayi ya samu yadda ya samu wilaya ya samu karama ta ƙarya na baiwa Allah wancan daban Allah wannan daban eh Allah zahiri daban Allah batini daban duk ba shi ne Allah zahiri kuma shi ne Allah batini ba wa ke ba da naira wa ke ba da walita a ashe dai abin duk da manzarin ta ne to yadda ake yarda da wannan ayata da wannan ba da yau tijani ya gama za Allah ya tsalaka ba ni jahiliya kai ma kai fata kai ma kai ba za Allah ya tsalaka nan a to jani za Allah ya tsalaka ba ya kai in ma Allah sa ta mu mutu kuma Allah kuma ya tsalaka ne wannan shi abin da suka bada Allah ya dace da mu kuma Allah ya gane da mu a kuma ta zara su rullahi masu daga hannu suna ta daga hannu sun yi Allah cewa lokacin ya cika insha Allah subhanahu wa ta'ala su kuma sun daga hannun nan ba cika tsallakewa ba Allah ya saka musu da alkhairi daga hannun ma Allah ya biya alƙulun mun san Allah sallallahu alaihi wa sallam da kiyamu imanin da ya kiyamu mutuncin mu da zama alkhairi da kiyaye ma da kiyaye tsaron mai jiya lokacin maza Allah sallallahu alaihi wa sallam sharrora farka da na nesa na bayyane da na koyi duka Allah ya kore su a cikin ƙasar Najeriya a da kai na kusa da na nesa na bayyane da na koyi Allah ya tabbatar da su a ƙasar Najeriya ya shigo da su ya kawo su a cikin wannan ƙasa lokacin da Allah sallallahu alaihi wasallam abubuwa da yawa da Allah ya ce sun tushe kun ba kawo yanzu na bala'o'i da abubuwa da ga sunan dai Allah ya kawo mana karshen su Allah ya kawo mana karshen su Allah ya kawo mana da zaman lafiyar mu Allah ya zama da kwanciyar hankalin mu, Allah ya zama da arzikin mu, Allah ya zama da walwalan mu, Allah ya zama da nishadin mu, lokacin wanda Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ba mu fi sa gani da aka zaba, Allah ya ba su iko adalci, Allah ya ba su iko tausayawa, lokacin wanda Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Allah ya rubuta annayen su, lokacin shugaba sallallahu alaihi wa sallam dukkan masu kaduna a kai Allah ya rubuta kowa, lokacin wanda Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Allah ya rubuta su, kuma shugaba sallallahu alaihi wa sallam لكم فاتح صلاة الفاتحة السلام عليكم ورحمة الله العالمين الرحمن الرحيم الرحيم صلاة الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق وخاتم لما سبق الناس من أجل هذه إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق المجال العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وسلام الرحمن الرحيم